بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ashirin da tara ga watan jima'a sani shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da bakwai wanda ya ashirin ga watan disamba dubu da ashirin da biyar miladiya haskari za mu tuna malam ya yi mana magana akan tartibul fawa'id yadda mutum in salloli suka kubce masa zai raba su kasancewan kun san da abin da inda misali mutum lokacin ya musulunta to da sarari sun kuce masa ba zai ce ba za a ce sai ya manta ba haka misali in kaddara wani abu wani abin da yake wajibi a kansa sai bai sani ba sai daga baya sani wannan da yawa malamai suna cewa saboda al-ilmu qadamu al-qawli wal amal to nan ba zai maimaita ba amma in ya zama ya san hukuncin in ya san hukuncin daga baya kuma sai ya zo ya bayyana masa cewa wannan sharaɗin abin da zai zo na wannan ibadar bai zo da ita ba to ko bayan shekara shekaru ne ba yayi da zunubi zunubi an kautar musu la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wannan Allah ta'ala ya dauke min eh la ta'khudha inna sina wa akhtana to wannan inna sina wa akhtana wannan ana maganan shi a karan kasa na zunubi kenan ba ana maganan wai alhakin ya ƙara zuwa da wannan abin ba zai zo da shi ba yanzu misali idan ya ce ya tuna shekara biyar baya ya taɓa yin sallah babu babu tsarki to a ran ana masa wannan sallah ba zai ce wai ai saboda ya jima ba ko saboda kaza saboda kaza in da za a tambaye shi ne ya ka san da hukuncin ko baka sani ba in da bai san da hukuncin ba to yanzu shikenan za a ce kawai to ka sarga ba in kuma ya sani ya manta to yanzu ba shi da laifi amma kuma sai ya dawo da saboda sharadin ibada sharadin sallah shi ne sai da tsarki yanzu kuma ya ce shi yayi babu tsarki bai zo bai zo sharadin ta ba inda kawai ake da sabani shi ma wasu daga cikin malamai na cikin tafiya sun ja shi ne wanda ya cale je ya ce shi yanzu shi ya manta ne ya manta cewa wuka ake sawa kawai sai sa kawai wani guduma ya maki dabba sai ce a ji a ci haka na wato kaga dai bai yanka ba su ko kuma a ya ce ya manta ne kawai ce bismillahi ba to galibin malamai su suna cewa in yi gusa guduma kaga bai yanka jan nayan ba da haka ba za a ci ba ko da ya manta to amma suna zaɓa wajen bismillahi bismillahi wannan sharaɗi ne ko sharaɗi ne wanda in ba zo da shi ba to ba za a ci baki da ko da an manta ko kuwa wasu daga cikin malamai akwai abin da suka yi mura'ati sun mura'ati cewa shi musulmi ne kuma mujarradin ya yanka ai ya zo da dole ya halarto da cewa yana yin wani abu ne mashru'i in tabiya yana cewa a cikin hadisin cewa aka yi abin da aka yi aka furzar da jini aka kuma ya aka kuma ce bismillahi akwai sabani a wasu daga cikin furu na matsalar amma dai galibin lufin matsalar malamin galibin su sabani ba wajen cewa idan mutum ya manta bai zo da wata ibada ba bai zo da sharaɗin ibadar ba ko ma ibadar ma bai yi ta baki da mutane rana ba ta bashi kamar wanda misali ya san cewa ana ba da zakka sai ya kema da kasa bayarwa shekara shekaru daga baya sai je ji wa'azi to fa ana ana masa bashi ba ya samu dama zai rika biya a hankali an fahimci masail gwamnatin masail din yawwa yanzu wannan zai za su kaza wannan zai kawo mana wanda ya biyo manta saloli da adadi masu yawa dole sai mun shiga da sharhi saboda abubuwa su tofi ne za zai dan shiga wasu wasu zauranci haka masha Allah mala ya ce in abu in ya saba da musan ku sai ku sai ku sai ku mu ishara na za mu tashi a cikin ne fafi na hariya ko yawwa wanda dan dan dawo baya kadan wannan yace wal ya'ti bi adadi ma yubri'uhu in ya to bai san adadin salin da yake da ake bin sa ba to yazo da adadin abin da zai kubutar da shi daga zai kubutar masa daga wannan alhakin wani nauyi din yazo da adadi haka fafi na hariya idan sallah din abin da zai zo da shi da dawo da sallah ce na hariya ta rana majhulata ainin majhulata ainin amma bai san ya ka tantancewa sallon ranar guda nawa ce guda nawa muke yi akwai wannan akwai azhar akwai la'asar akwai kuma asuba a magariba ta shiga dare mun kwasa addinin musulunci kidaya ina farawa ne daga magariba an fahimta daga magarba rana ta faɗi to ko lokacin dare yayi kuma yanzu daren wannan ranar mai zuwa ya- ya shiga yawwa to shine nake cewa fa fi nahariya majhulati aini idan a- aka samu sallah ta rana wanda ya kasa mantawa ya kasa tunawa afwan a wace ce a ciki cikin ukun nan yusallin nahariyat to zai sal- zai sallaci sallolin ah, yini baki daya wa fi layliya in kuma ya kasa tantancewa sallolin dare kazalika al'i kaza aka ne ko kazalika al'isha'ain to shi ma ita shi salace magariba da ishan nan guda biyu duka tunda ya kasan nan ce tsakanin su biyu wacce ce magariba ce ko isha ne to sai sallaci magariba ya sallace isha din in kuma ya kasan nan cewa asuba ce ko azhar ce ko la'asar ce to zai sallace su duka saboda kowanne da in ya zo a dole gewaye kuma dole ya samu al'akhbar bil ahwat yanzu yanzu wani al'akhbar bil ahwat zai riko da abin da zai gewaye zai zama fi gewayewa wa fi jahilihi min ayi min ayyihima ah, min ayyihima al khamsa yace idan ya jahilci ah, a cikin salolin guda biyar wacce ce a ciki ya dai san guda ɗaya ne amma ya san bai bai sani ba cikin guda biyar ɗin wacce ce kun ban da aka aka samu matsala yanzu saloli guda biyar ake yi da rana da daddare to sai ka santa cewa wa- a cikin wannan guda biyar wa- wa'anne ne to shi malai yake cewa wa man nasiya wannan zan shiga sharhi ne wa man nasiya salatan wahida min salatin nahari idan wanda ya manta sallah guda daya da sallolin da- rana la yadri ayya salatin hiya bai san wace sallah ce ba qada salatan salawatin sai sallah salloli guda uku subhan wa zuhuran wa asran sai sallan aza asuba da azhar da asr kaga ya samu yaqini yanzu kenan dole kuma ragowan kuma zai zama kuma ya zama bonus a wajen sa wa in tayaqqana annaha min salatil layl in ya samu yaqinin cewa sallan dare ce ta kubuce masa la yadri amma bai sani ba a ayyatuhuma hiya salla wacce ce ya riga ya sallata din aw ayyatuhuma hiya wacce ce guda su su biyu to salla salatai ne sai salla salla guda biyu maghriban wa isha sai sallar maghriba da isha wa in zakara annahuma min salati yawmin wa layla in kuma ya tuna cewa annaha min salati yawmin wa layla salla ce ta ta rana da kuma ta dare la yadri hiya min salati al-layli ay min salati an-nahari to amma in ya kasa tantancewa wannan ta daga cikin sallan dare ne ko na rana wacce ta wuce wacce ce yayin wannan ne da yin ba ciki fa ina usalli khamsa salawat zai sallah sallah dai sallah zallin guda biyar saboda ya kasanta cewa saboda idan ka in ya ce asuba ne to aya shi bai sani ba asuba ce ko ko azhar ce ya ce azhar ce bai sani ko asuba ce ko la'asar ce in kuma ce isha ce to bai sani ba ko magariba ce to in ya sallaci da biyar din duka kaga ya gewaye kuma ɗaya al'aqdu bil ahwal wa fi muktasar khalil ya zo a cikin muktasar khalil wa in jahila aina aina mansiyatin in ya manta haƙiƙanin sallan da ya manta da ita mutlaqan baki daya sallah kamsa da salati guda biyar ya manta na dare na ranar ne ko na dare ya manta to salati guda biyar kawai ya huta an fahimci magana gewayewa zaka ga magana kamar amma magana ce wanda suka yi ta akwai bidiyo a ciki saboda in dai kana son ka zama ka fita daga wajibinka to dole ka haƙura kawai ka sallace su duka shine yake cewa wa fi jahilihi min ayyiha wannan ayyiha ne ko ayyihima lafi ya ce eh min eh, wa fi jahilihi min ayyihima ayyi ayyi min min salatini layliya ce aw nahariya shine alai sake mai ta maka in bai sani ba ah, cewa sallan sallah ce ta rana ko ta dare shi da ya san cewa ya sallaci akwai ta sallah guda ɗaya da bai ba amma ya manta magariba ce kaga ta dare ko isha ko ko a'a dai asuba ce to kawai ita shi kawai sai da sarki jira a cikin sa saboda yanzu abun ya kai kawo ne tsakanin yini da da dare in yace ya sallaci a cikin yini sallar ɗaya daga cikin guda uku to ai kuma yana da yana kokuntan guda biyu fa da kila su ne yace ya sallaci ɗaya daga cikin guda biyu na da dare to yanzu yana da yana kokuntan kuma ai gu- ragowar guda ɗayan fa ko in ta zama ita ce fa sun yi tarci guda biyar kaga ya huta eh sai maraqi su'ud da mubtaghi ruqi wa su'ud da al-imam shafiqi abdullahi ibn al-hajj ibn al-hajj ibrahim shafiqi to muje za mu tashi za mu ƙara mai kalamu rabbi in ta'allaka bima yasihu fi'lan lil mukallafi i'lama min haythu innahu bihi mukallafu fa dhaka bil hukmi ladayhim yu'rafu قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو إلزام الذي يشق أو طلب أو طلب فاه بكل خلقه لكنه ليس يفيد فرعه فلا تضق لفقد فرع درعه أما كذا يقول سيم والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى لدى ذي النقد وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له له الإثم انتسب زعنا za mu dan maimaita wancan wannan ai mun kanta ina jin za mu tashi a wajen wal hukmu ma bihi ko eh zan dauko katin ne saboda ya tafi sosai ce kalamun rabbi maganar ubangiji maganar ubangiji na in ta'allaka bima yasihu fi'lan idan ya tamfaru da abinda wato ya inganta a kira shi da aiki na lil mukallafi na baligi to wannan shine yake da alaka da ilimi da hukunci na shari'a hukunci na fiqh hukunci na usul fiqh afwan an fahimta yana cikin mabahith na usul fiqh wannan yanzu zai maka magana akan khitabun lahi ta'ala a shari'iyya alfi'ili al'amaliya shi ne ke cewa in ka an tambaye ka hukunce hukunce na fikihu me su shi sai ka ce kalamu rabbi shine maganar ubangiji na in ta'allaka bima yasihu fi'lan lil mukallafi idan ya damfaru da abinda wato yake da alaka da aikin baligi i'la ma ka san haka nan ka muka ce wannan abin da ya faɗa ce khitabul kalamu rabbi da kira shi kuma da al-khitab wannan wannan wato ya takaita abu akan maganar ubangiji kuma kun san a magana a cikin wai ba kowane ne maganar ubangiji ba akwai maganar manzo Allah ko to saboda shi ba ashari ne shi ma wala fulita ba shi a wajen su da hatta maganar manzo Allah din shi ma duk maganar Allah ne amma kuma magana ce an-nafsiyya al-khidabun ne an-nafsiyya kin shi kin shi ne ubangiji ke masa da ba ba maganar ubangiji ba magana ne masmu'un bi sautin wa harba so a wajen su kalamullahi ana ai khitabun nafsi to amma mu abin mu a wajen mu shine a fikin akwai abin da maganar ubangiji ne kai tsaye akwai abin da kuma maganar manzo Allah ne bayanin maganar ubangiji saboda haka wannan wannan da da ya ce khilaf ma da yafi ko kuma ya ce kawai shari'a hukunci na shari'a na ko in ce wahayi ma in ce wahayi shi ma wanda yayi nan da ya ce bima bima yasihu fi'lan lil mukallafi da abin da yake wato ya inganta a ya zama aiki na mukallaf wannan saboda ihtirazan da abin da yake baya cikin fi'ili na mukallafi baya cikin aiki na mukallafi kamar abubuwa da suke da ilimin sanin zatin ubangiji kaga bai da alama bai da alaka da aikin baligi ya alaka ne da kawai sani ya kudurci a zuciyarsa to shi fiqhun da ake magana a nan shine fiqhun da yake da alaka da aikin baligi maganar ubangiji da ake magana a nan magana da take da alaka da aikin baligi bayanin mazalla da ake magana a nan bayanin mazalla da yake da alaka da bayani na baligi da aiki abin da baligi zai aikata i'lam ai i'lam hada hada ka san haka min haythu innahu bihi mukallafu ta yanda shi baligin zai zama da wannan aikin da aka faɗa wannan maganar da ya da ya same ta ko maganar Allah ko maganar manzansa zai zama an kallafa musu ya zo da shi fa zaka bil hukmi ladayhi yu'rafu to wannan shine ake sanin sa da sunan sa da hukumi hukunci na shari'a wannan shine al hukmu shar'i a wajen su haka suke masa wannan takidin kada kullifa sabiyu ala bi'tumi bighairi ma wajab wal muharrami kada kullifa sabiyu akwai magana na malamai akan cewa yaro karami shi ma mukallaf ne kawai mukallaf ba to shine sai ya ga maka abin da yake malaman malikiya suka zaba suka ce kada kullifa sabiyu shi ma baligi wato an mukallaf ne a wajen su ala bi'tumi akan magana wanda suka zaba suka dogara da ita بغير ما وجب ولا محرم اما با tare da wato wajibci ko haramun ba a'a alal istihba mukallaf ne ala wajhi al-nadab la laysa huwa bi mukallaf ala wajhi al-ijab aw aw tahrim an fahimta maganar su anan yadda zaka ga wato wannan maganar ta su bata da wani kawai dai suna cewa ai sun da gashi an ce ji hadisin khafamiyya da take cewa wannan yaron akwai haji akan sa take cewa eh akwai haji kuma akwai lada ba kaga wannan ai mukallaf ne amma a jihatin nadab saboda a wajen kawai musahabbi ba tare da wajibi ko haramun ba wa huwa ilzamu alladhi yashqu aw talabun fa bi kullin khalqu to shi yanzu wannan hukunce hukunce na shari'a wannan taklifi da aka yi mashi mabaligi wannan tilastawa aka masa ilzami ne alladhi yashqu wanda zai sa ya sha wahala in kuka ce ilzami ne kaga yanzu babu magana bashi a ciki halal tunda an bashi zaki ko tunda ai dama ko wujub ne in bai bayar da zanibi ko haramun in bai bari bayar da zanibi in bai in yayi yana da lada in bai bayar da zanibi in kuma ya bari yana da lada in bai bari in yake bari kuma da zanibi haramun da amma kaga mubahi bai shiga ba tunda an bashi zaki ne wannan in ka ce ilzam ne au talab ko ko a shi shi wannan hukunce hukunce ne talab ne ana dai bukatar ya zo da shi ne kawai to kaga in aka ce mutalaba ce ake yi ya zo da ita haka za a samu wa wujub za a samu haram za a samu kuma za a sami mubah an fahimci maganar su anan yawwa suka ce yace to faha bi kullin khalqu to malamai kowanne ya nataka bi hada nataka bi hada wa hada wasu sun fada sun ce ilzamun ne wasu kuma sun ce kuma qalam ne amma dai na guda biyun ya fi gewaye wacin da mubah zai shiga ciki anan kaga bai kawo maka maganar ta al-ahkam al-wad'iyya ba nan dai ya kan maka magana kan al-ahkam taklifiyya ne kawai wannan guda biyar yace lakin da sai dai wannan sabanin da aka yi na wani yana cewa hukunce hukunce na shari'a ilzam ne wani ya ce qalab ne laysa yufidu far'an baya fa'ida da wani far'i wanda za a gina wani sabani a kansa fala tadq li faqd far'in zar'a daga karkala maka kuntata saboda wannan sabanin ba sabani da ya gino akan kansa ba wato wannan baya cikin abin da yake mabahi na usul fiqh ko mabahi na fiqh shi kansa cewa hukunce hukunce da ubangiji ke gaya mana hukunce hukuncen nan ilzami ne ko talab ne la yanbani alaihi shay ba da wata samara wannan sabanin ba wata ba wani sakamako da za a ce yanzu in ka kamar wannan saban da muka a baya da muka ce wasu sun ce sabi yaro karamin mukallaf ne ko ba mukallaf ba kaga ai akwai akwai bambanci sabani tunda bambanci sabani shine inda zai je aikin haji ni zamana bai zo da wani wajibi ko rukuni na aikin haji ba za a ce sai ya sai sake yi ya zo da ya zo da wannan abin da wato ya sanayar duk da musahabbi na haji akan sa a lokacin to amma samaran wato amfanin sabanin shine shi wanda yake mukallaf ne to in ya je aikin haji sai ya zo da wannan abubuwan an fahimta wanda ce kuma ba mukallaf bane to ko da ya ki bai yi maka ga wannan ba zaka ce zai zo da shi ba to shi wannan wanda aka sabani ilzami ne ko talab ne bai da wani bai da wani samara wannan shi ne abin da suke magana yace al hukuma bihi yaji'u shar'u to yanzu ya shiga wani abu hukunci na shari'a hukunci wanda ake zartarwa wanda a kansa ba da lada ko alhaki ya jeranta ya jinu shine ma bihi yaji'u shar'u shine wanda shari'a ta zo da ita ta zo da hukuncin wannan ashariyanci yayi fa bari ku ji magana ce ake da ita guda uku akwai cewa da ake yanzu misali giya da Allah ta'ala ya haramta giya da Allah ta'ala ya haramta ta zama giya ta zama mummunan abu ce da zuwan shari'a ko tun kafin shari'a ya zo ma ko tun ka shari'a ta zo ma wannan abu mummunan abu ne to su a wajen asha'ira hukunci wanda a kansa ne ake baka alhaki ko a yabe ka ko ka a yabe ka ko a baka alhaki ko a baka lada sai in shari'a ta zo su kuma mu'tazila suka ce a'a su kawai da hankali ne kawai da hankali ake gane kyawun abu da rashin kyawun abu kuma ubangiji ma da wannan hankalin zai wa kowa ko ba da haka duk wanda ya sake ma ubangiji shirka kafin zuwa maza Allah to sai Allah ya azabtar da shi kuma ce kuma ce maganar nasu su kuma ahlus sunna suka ce a'a shi cewa ana gane abu da kyakkyawa ne kuma kyakkyawa da hankali wani haka yake yanda gaskiya take lokacin mazala abu ne mai kyau hakan kafin zuwa mazala ma abu ne mai kyau to sai dai kuma shi iqabi a ce za a yi mutane uba to sai manzo Allah ya zo wa kula mu'azzibina tana ba ta rasula kun bai ce maganar guda uku to su anan asha'ira su duk galibi suke zuwa da shi su yana cewa wal hukumu hukunci da cewa kaza za zai samu hukuma ko kaza zai samu lada ma bihi yaji shar'u sai in abin da shari'a ya zo da shi to mu kuma muna mu kuma muna ce musu a'a shi hukunci tsakanin abu mai kyakkyawa ne abu mummuna wannan ana iya samu tun ka zo manzon Allah ba tun ka zo shari'a amma hukunci cewa abu na da hukuba kaga muka ce hukuba ba muka ce lada ba fa al-hukmu bil iqabi wan nadara to wannan kuma sai zuwan kuma annabi azaba da ai ai mutum hukuma to sai annabi ya zo sai shari'a ta zo nake magana ko da annabi bai zo ba ku shari'a ta zo ko dan ana iya zama annabi bai zo maka jiki da jika ba amma kuma shari'a ta je ta kankara maka wa asl kulli ma yadurru al mar'u an fahimci wannan sabanin nasu ko wannan shi da shi ba ash'ari ne shine ya dauki ya tamki aqida ta ash'ari ta ash'ira zaka ga a cikin tafan mu na gida wanda ya kawo wannan maganar a cikin tafan fito ba su da yawa galibi suka kawo wannan matsalar ba amma dai mai misbahu salik ya zaka ga ya kawo wannan su asali misali da misbahu salik dai musamman dai da wannan shashin da ya zaka ga dan kawo wasu magana kami da wannan wa aslu kulli ma yadurru al mal'u to sannan kuma sai ya shiga magana ta wata asali babba wani asali babba shine asalin duk abin da yake cutarwa shine an hana shari'a saboda Allah ta'ala mazalla ya ce la zarra wala dirara Allah ta'ala yana nufin ku da rahama ne baya nufin ku sha wuya zaka duk abin da yake kawo wahala to al-aslu shine al-man'u an fahimta yawwa zu fatratin bil far'i la yura'u to yanzu sai yake magana akan wanda suke ahlul fatra ahalul fatara a zuwa shi ne zuwa fataratul ahalul fatara wanda yake ya rayu ne a lokacin da babu manzo a lokacinsa bil far'i to abinda galibin malamin suka tafiya a kansa a hukuncin kuce na shari'a la yura'u to ba za a firgita su a azabtar da su ba in suka in ba su sallah ko azumi ba ahalul fatara a shari'a to wannan ba za a firgita su ba za a zo a azabtar da su ba wa fil usuli amma in suka bar bangaren tauhidi kuwa bainahum niza'u akwai sabani tsakanin malamai kun fahimci maganar tasu saboda su a wajen asha'ira wasu daga cikin su suna ganin cewa kaga dama ai babu ruwa falasa sai shi shari'a ta zo su saboda haka ba za a yi kuwa ba to amma kuma jidda haka akwai sabani a bangaren usul cewa ahal fatara za a tambaye su kan usul ko za a tambaye su ba kan abin da suka suka suka yi na tauhidi wanda ya shirka da wanda ya tauhidi misali wanda ya tauhidi kaga ya bar abin yabo to su a wajen asha'ira su shi tsakanin tauhidin da shirka ba wani abin yabo sai shari'a ta zo amma kuma tare da kuma kaga akwai shi ne ke kawo maka akwai sabani tsakanin usul ahal fatara wanda suka yi wanda suka sanar da usul din ba zo tauhidi ba zo da ita ga ubangiji ba to wannan hal yura'una yawmal qiyama ay yu'adzabuna wa yus'auna za a musu azaba kuma za a musu azaba ba wannan akwai sabani wajen malamai magana mafi mafi inganci ahal fatara ba yadda mutane ke faɗan nan ba bane ba kasan nan ahal fatara iri biyu ne akwai ahal fataran da bai hankalci sakon ubangiji ba baki da to waɗannan ubangiji ba zai musu azaba da abin da suka mutu a kai ba za dai a jaraba su a jaraba su amma dai ba za a musu azaba da abin da suka mutu a kai ba akwai ahal fatara din kuma da wani birbishi na annabta ya je masu alkala ta wajen ƙunfira kun bihi wa balaga to su waɗannan su duk wanda ya mutu da shirka bayan da can haƙiƙanin shari'a ya je masa to Allah zai zata da shi an fahimci maganar shi yasa zaka ga maza Allah an tambaye shi a cewa ga aisha cewa ga bawa Allah wani yana ake alkhairi yana ciyarwa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza sai mu shi wannan abu zai masa amfani mu Allah ya ce ma Aisha shi wannan abu zai masa amfani ba saboda bai taba cewa Allah ka gafarta musu ban ranar ranar sakamako ba wato da can ya ya san cewa ana bauta Allah ne ba tare da shirka ba kafin Amr bin Luhay al-Khuzai ya zai kawo musu bid'a bid'an shirka to Allah ya ce za musu azaba waɗanda kuma suka samu suka mutu a wancan lokaci annabta bai zo musu ba manzala sai ya rika ba da labarin cewa ya maka su aljanna kamar wa kamar baban sa'id ibn zaid zaid ibn nufai da ire irensa za ga duk sun suna yau ne a lokacin ahal fatara babu annabta a lokacin amma kuma annabta annabi ibrahim ya zo musu da annabi isma'il suka je suka yi musu shirkan ba kuma Allah ta'ala kuma ya ba su tagomashin su wanda suka shirkan kuma ubangiji kuma ya saka ka musu sakamakon shirkan su wanda kuma ya zama ya abubuwa sun riga sun jirkice masa to su ne wa'annan ubangiji kuma ba zai musu hukuma da wannan abin saboda kakari bai je musu ba tunda kakari bai je musu ba ubangiji ba zai musu wannan hukuman ba shi kenan sai tashi alkiyama ne kuma zai musu wannan wata jarabawa kuma saboda haka a nan ne zaka ga malamai suke ba da amsa maganar su su Abdullahi da su Amir da su waye da su waye da su waye da ake kawowa su duk a lokacin su duk a lokacin su akwai akwai akwai koyarwar tauhidi kawai ke madagas suka yi suka canza abu shi amru har amru bin hayal khuzai manzo ya ce ya gashi ya gashi auda a shi babu ahal fataran bane da sai a ce ashi amma shi ne shi huwa ladhi tawalla kibra ashirkin ba an fahimci bayanan ko a to ba gashi to ba to ba gashi wa wace du'a ba hun ba akan ala balala in dai sa in dai wannan shine ta je musu to ba su da hujja gwargwado gwargwado iya bayyana ka iya abin da ubangiji zai maka in ga baki ne zama ka baka hankaci komi ba ubangiji ba zai maka hukuma da abin da baka hankalta ba cewa cewa ne unzira kun bihi wa man balaga ay wa man balaga hu da'wa wa man balagat hu da'wa ay man lam tablughu da'wa to wannan kuma yana da wata wani isabi kuma ubangiji wani insha Allah haka nan da'awa ta je masa amma dole da'awa ta je masa to ubangiji kuma ya riga ya yanke masa hanzari kuma a to duk ba duk ba ga shi suna ta cutar da Annabi Ibrahim ba me yasa suke suke a cikin wasu abubuwa da ake haje sun ce zai tabbatar da su akan haka akan shi ai saboda suna suna da wani wani abu ne na shirya wani da gaske to na za mu tashi ce thumma al-khitab al-muqtadi lil fi'li sannan duk wani magana da aka yi wanda ke da alaka da aiki jazman aka karfafa maka shi aka ce lalle ka zo da shi fa ijabu to na zama wajibi lada bin naqli a wajen wanda suke masana wannan ilimi da ilimi na usul fiqh wa ghayruhu sabanin wannan kuwa sabanin abin da aka zo aka karfafa maka shi annabi to ya zama sahabi an ce ka zo da shi amma ba karfafa maka shi ba to wannan ya ya zama musahabi wa matarku talab jazman shi kuma abin da aka ce ka bar shi da jazami aka aka karfafa maka magana fataharimu lahu to ya zama haram fataharimu lahu al-ithmu intasab al-ithmu intasab kuma wato akwai alhaki akan sa akwai alhaki da aka dankanta shi da shi ga wanda ya ƙi barin abu sai mu shi aula ma'al hususi aula fa'ida khilafal aula wa karahatan khuda Amr bin Hayy al-Khuzai shi ya kawo eh Allah ta maza Allah kuma ce ya ganshi a wuta da haka yanzu ba wanda isa yanzu ya ce shi na aljanna da wannan ne duk suke duk suke ta ake ta rigima da mutane akan hadisai da suka zo hadisai da suka zo akan iyayen ma'aiki wannan ba ba hadisai ne guda ɗaya ba balle ka ce wani malami ya yi kuskure sannan kuma zahirin ayan qur'ani haka take nunawa ayan qur'ani duka haka suke nunawa cewa abdullahi da amintu ba su mutu suna musulmai ba kasancewan tabbatar da wannan ko baya nuna kuma zo mu dinga yaya wannan magana saboda saboda ai ba mazala in dai har wanda ba bai kai shi ba ma mun daga mushi kafa su Khalid bin Walid kuma ya zama sun musulunta su Ikrima ibn Abi Jahl amma ana daga musu kafa aka ba ba a saken baki akan su Abu Jahl su Walid ibn Mughira mazala shine mai babu aula saboda su Abdullahi da Abi ba su tudun ba ba su wanda komai ba mu kawai magana ce tsakaninsu ne da ubangijinsu a idan ka ce idan ka ce dan dan munakashin ɗayan biyu ne idan abokin magana yake cewa shi ita ita yanzu Amina da Abdullahi dole sai sun shiga saboda su saboda su iya mata Allah ne sai ka ce to me shiga da su aljanna aiki suka yi kawo inda ka ji an taba cewa ba su shiga ba kawo kawai to babu to kuma a kawo sauran hanyoyi da kuma sauran iyayensu da ƴan uwansu da duk aka samu su kuma sun yi bautan shirka da kafin su da suke rayu tare da su irin su Abbas irin su Hamza irin su Abu Bakar ba su ne wasu ba to suna kan addinin su dan inda su Abdullahi suna kan addini ne sabanin addinin waɗannan su Abu Talib to da suka zo da da sanin matsala ya zo da shi cewa za a yaro da addinin ya sai raya addinin babansa kaga ba su faɗa haka ba to shi in ka ta yadda cewa sun yi wannan abubuwan to yanzu ne ya shigar da su abdullahi da ayyuka aljanna kuma ya kasa shigar da abu talib shi da bai ba shi musulunci ba shi da har a gudu ma ba musulunci ba kuma me ya shigar da Abdullahi da Aisha aljanna kuma ya sa shi wannan mutumin da aka ce gashi yana yin alkhairi ma shi a lokacin Aisha take ba da labari aka ce ya shiga wuta suka ce yanzu wancan shi ba jinin annabi bane amma shi wancan jinin annabi ce to wannan kake faɗa yace eh wannan nake faɗa wato jini ne yasa ya zai shiga aljanna kawai shi ba wai aiki ba to in da jini to kuma wannan shine abin da Qur'ani ya kun kore yace fa idan fa suri fala sa bainakum yawma idin wala tasaalu yace shine ubangiji ya share to kaga dole dole ka maka cire magana jini kenan in ka cire magana jini ubangiji ya riga ya alƙawari cewa shi ba da jini zai yi ba sannan kuma sai wannan in ka ce mafumi ne an fahimta ce to sai mu je mu kawo maka wannan hadisin ita hadisin shi abu abu kafina hadisi ne sahihi thabit al-bunani yake ruwaitowa daga daga daga hammad yake ruwaitowa daga thabit al-bunani daga anas hammad ibn salama wasu ce wai kaza kaza hammad ibn salama hadisin sa da yake ruwaitowa daga thabit al-bunani hadisi ne sahihi ba wanda ya kashi ko azbatun nas fi thabit al-bunani to idan ka ce zo na hadisin kai baka yarda da shi ba ai wa ihtimali kamar da su jahilai ke faɗi haka zaka ji sasar suna suna kamar cewa ai sai izma Abu Lahab ne ai Abu waye to da jahilci ne rashin sanin addini ne da rashin sanin karatu shi wannan kace shi Abu baban san waye duk da Qur'ani baya wannan shi Balarabi dabi'a su dabi'a inda zazzakawa wajen wajen kara tsakanin baba baba da da mama Balarabi baya kiran wani baban shi bai kira shi babansa baya haka sai dai kira shi baba da baban baban sauran zai iya kira amma wanda yake a gefe hawa shi yake wanda ke ammi ne to sai da ce baffa na ko kawuna sai da ce ammi baya cewa abi baya fara haka baya fara haka galibin kaga ya kira ya ce babansa kaza kamar mutum da ce ana ibn abdul muttalib to saboda wannan babansa ne da baban babansa ne baban babansa ne wannan wa in ala kamar da masu ahal faradiyun ke faɗa amma ba ta faɗan abu lahabi yana abu sai zai cewa shi ne babansa ba zai ba ba ba haka to sannan in ka ce wannan kai yanzu wai wannan kai ka kawo shi ba to lokacin da bazana kuma zai ta karkare akan akan kabarin mahaifiyarsa zai mata zai mata addu'a yayi kuka da yayi kuka kuma sahabbai suka yi kuka suka suka taya shi kukan yace musu me yasa sai yace ce na so in mata istighfari ne Allah ta'ala ya hana ni to zaka da wannan shi yana da shi yana da wannan ne in kuma ka tabbatar da wannan to dole ka tabbatar da Abdullahi shi ma in kuma ka tabbatar shi to dole ka tabbatar da abin da Qur'ani ya faɗa sannan kuma tun daga abin da magabata ke faɗa na tarihin waɗannan mutane duk ka je ka ɗauko duk littattafai da ake kawowa ba za ka taɓa samu inda wani malamin addinin musulunci ya zo ya kawo abdullahi ya zo ce Allah ya ci kasa ko Allah ya shigar cikin aljanna ko wani abu shi yake su suke ba dai magana zagi amma ba inda zaka ga ya ce rahimahullahu ta'ala ko radiyallahu ta'ala wa ardahu ko kawai dai suna cewa manzo Allah ya fito daga cikin gidan manyan gida to kuma cewa daga cikin manyan gida kuma baya hukunta kuma su kuma ai tsakaninsa ubangiji an abba salam alam saboda ba wanda taba cewa abdullahi da abdullahi musulmi ba wanda taba faɗa cikin ijma'in malamai wasu ne yan baya kawai suka tsara wannan magana da can wannan ba san wani sabani ba sai dai kuma duk da haka ba a zo a dinga kausa mu Allah abin kuma idan kuka yi magana cikin cewa wai duka shi cikin tsakan mazala babu babu kafirai to to yanzu dai zuwa ga Ibrahim kuke san ku faɗa to baban shi ba baban shi ba an ce azara ne ba to yanzu to ai ai wannan wai azara wai shi ma wai matakila ba babansa ne ba shi wai masana sun ce tarikh shine babansa wannan shashi faɗi ne ya za ku yi ga mansus ga kuma wanda yake na kala ne suka kawo kawai da ana iya samu to wa ce maka azar da tarihin ba mutum da ya bane ba watakila kila suna sunaye ne guda biyu kila ahmad ne da muhammadu kawai a wajen misali saboda saboda kaga nassan ya tabbatar cewa cikin iya nasa kuran da ba su ba yanzu in kace kuma shi wannan musulmi ne shi ba shi tarihi to ga ya mana kuma yanda kuma inda kuma za a samu kuma yakinin yakinin cewa kuma ba cewa tafiya ko za a samu kafare ba babu ba inda Allah ta'ala ya cewa a cikin tsazan ba za a samu kafare babu kamar yadda a cikin gidansa cikin ahlul sa an samu wanda suka fanda ba an samu a cikin tarihi to kuma a samu ba za a samu wanda suka fanda kuma wannan shi ce sunan ubangiji babu wani wanda ubangiji ya game shi da ni'ima sai ka same shi a wasu abubuwa da ubangiji shi ma ya zirce shi da shi annabi adam Allah ya dace shi ɗansa ba haka akai ba ba dai kafiri bane ɗansa kaku ce kafiri ba da ba ce kafiri bane kisa ba kafirci bane amma dai kuma an samu kafiri a cikin yana da wa'adin kowa an samu annabi nuhu an dace shi ɗansa ko ba dace shi ɗansa ba kafirci ma shi yayi ga matarsa annabi lot an jarce shi ma ko ba jarce shi ba to wannan ka dauka jarabawa ce ga ubangiji masa ko ga kuma zan ci jarabawa sau da kawai abubuwan ba ba kar ku zama kar ku zama wai wai wannan abubuwa ku ce ba kun da dame ku za a ce sabani ba sabani ba wallahi duk wanda ya saba wannan magana ya zama dan bid'a kasun gumi kuma kasun gumi dan bid'a ne wannan akan wannan magana ne wanda ya saba ta duk wannan zakalkala baki ana wani bubuɗe baki ana kakawo magana duk jahilci ake yi a ce akai wani wani kara inda katin za a yi duk sai a je a siyudi siyudi ya rasu ɗari tara shirin da sha ɗaya ɗari tara sha ɗaya rasu ana izana magana siyudi ya dama ya fara addini ya kawo abin da yake duk sauran mutane ba su taɓa kawowa ba shi ne wani faltafi kan wani duk iyalan suke suke taƙewa kuma maganar nan da ake tuba aka ce an kai Muhammad Sani Umar akan ya ce kaza ya zaki wai ya zaki wai ba ku fara faɗa ba in ka je ka duba shafin malamai su nawawi sun faɗa malam wani ya faɗa duk wanda da shafin haka yake faɗa a ce magabata haka suke faɗa ba wanda yake sabani wanda sai yanzu kuka fice kuma a daina karantawa da kuke nufi wannan daga cikin asabi da muka ba su kawo inda aka taɓa wani al-Tabari ko Muhammad ibn Isaq ko al-Waqidi ko Muhammad Musa ibn Uqba ko wane ne ko wane ne ko az-Zuhri masana tarihi ko su Urwa ibn Zubair ko Aban ibn Uthman bin Affan wanda in zo a ai maganar tarihi su iyayen matsala suka ce Allah ya ji kansu a kawo babu ijma'i na malamai ba wanda ya saba wannan harka saboda ka saba wannan bid'a ce ta kanta ta kanta wannan saba wannan magana ta kanta bid'a ce ba magana ce da ake cewa ba kai sabani ba akwai wa fi sa'a min al-khilaf babu babu wani musawwi lil khilaf ma wannan musawwi
shi haka ne yake cewa a wannan jahilci shi kawai ke bada rabu da shi bai ma gane abubuwan ba ai wannan ai kai ko kai kanka Qur'ani daga baya ya faɗi cewa akwai lokacin da dangantaka za ta amfani in shiga aljanna Allah ta'ala cewa wal ladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bil imani bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ma atahum min amalihim min shay' iya abin da ubangiji ya faɗa kenan bi imani in ba haka ba to su abu lafi su su shiga ba iya ba gidansu suke ba gidansu sai suke ba su abu zalim su shiga kana abu zalim ma su baya fitin suna ma inkarin wannan hadisi su shiga sa abu zalim akwai masu inkarin wannan hadisi wannan yusuf ibn abdul al-qarrawi ana tambaye na to abu zalim ni hadisin nan ma zan buhu me zulubin su me wani zulubi yayi ya mata yana shirka kuma ya mata yayi shirka cewa ya tafi addini daban cewa shi dattijo ne daban duk ba magana ake ba ga wani dattijo na shi wanda yake shi kyauta ba yake yi aka ce masa ya zai shiga jana ba sai su shi ma wannan shi ma wannan wannan ayan tana daga cikin ayan da malamai ke kawowa cewa da aka yi jan kunni akan manzon Allah kar ya nemi istikrari ma mutanen gidansa aka gaya mushi cewa kuma makana istighfaru ibrahima to kaga aka ce kawai alƙawari ya masa daga baya kuma an hana shi suna cewa wai ai kaza akwai wasu masu cewa wai shi annabi ya jima yana addu'a daga baya ne aka hana shi har ma sai da ya samu yara sannan gaba aka mishi wahayi da ce Allah ya kyale shi ya ta addu'a amma Allah dai ya ta sa ransa can daga baya sai da ya samu yara sai ubangiji ya mishi wahayi cewa to yanzu yanzu a daina mishi addinin Allah domin aya ce rabbi fili wal walidayya to kuma a can daga baya sai ce alhamdulillah ladhi wa habali ala al-tibad kaga sai a wannan jerin ya aya aka wannan wannan wannan wani ba da dayya amma daga baya ubangiji kuma ba da labarin ya hana shi ya hana shi ya hana shi sannan kuma in ka ce annabi ibrahim ba masa ba masa musulmi to ba masa ba masa ba abu ne ibrahim cewa zan kaurace muku ba cewa kai wa atazilkum ba a cewa zai yi tizalin kada inda su mu'minin da bi tabi ce su zo mu tafi ba ba ta zo mu shi kada aka ce ya dinga kai garu ya dinga kai Madina waye tsakanin tsakanin Iraki da da Baitul da Kaaba da sauransu saboda haka idan ka je ka karka kawo abubuwa da hankalinka to zaka ta kawo wasu maganganu kuma ka kafa yadda zaka kare su ka dai haƙura kawai yadda Allah ta ya faɗa ka yi hukunta kawai mu dai ba a ce mu zage musu Allah ba a ce mu kushe masa ba kuma duk yayin da aka zo magana Abdullahi da Abi to ai ana yabanta ana cewa ana ana cewa eh, lokacin suke cewa ya Muhammadu ka zama namiji wannan ai yana nuna da dattijuwa ce ita Abdullahi zaka ana yabansa da da da tijantaka da su Abdullahi da Abu Talib da sauransu amma duk wanda ya suke ya kauce wannan haka ake kyale shi tsakanin shi da ubangijinsa wannan yana daga cikin abin da da yawa wasu daga bayan daga bayan rashin sanin sunna yasa suke ta faɗin wannan maganganun din da kuma kokarin tsayawa kai aikin ka kenan kullun raddi ba ka karatu shi tsayawa kullun raddi ba ka karatu abin da ke bayuwa shine kai ma wata an kai ka an maka shubha shubha ya shubha ce za su je su baka shubha kai ma su je san su kwanta abin su sai ka je duk waye gari duk wani abubuwa da bida ka zo kana karewa a wannan kwaja da shi kawai wannan ma shi ai ba magana sa ci gaba da karatu kawai na za mu tashi mu ta ba me yi alƙawarin fiya na da ibn taymin a kullum ba mace tsakanin masu karatu ba da wanda su kawai a secondary school din ba da suka yi da kuma jami'a ba duk duk koran sauka ne ba wai wasu ga muni ba ban ganin magana suka iya magana wani kowa ma ai haza yaqdiru alaihi kabiru ahad kowa ma zai iya ku kwana wannan wani ba Allah ya zo hankalinsa a fa- a tashe ina tambaya na nan a bajin sallaci ya za a faɗa wannan magana kuma an ci ahalin sarki faɗi da za mu yi za mu yi ma'ana ƙarya ne ko za mu kyau tabbatar da abin da ya faɗa ya tabbatar da kansa ne ba za mu- ba za mu yi haka ba da za mu tashi to وكل من رضاه غير غير معتبر فكم- كمبرئ فعلمه لا يعتبر وكل من رضاه دو وند يدنسى غير معتبر با إزرارش كمبرئ فعلمه لا يعتبر yake to iliminsa ba a wato ne ba a izina da shi wanda misali in za ka yi abu yardansa ba ka bukatar sai ka je ka nemi yardansa to fa ilmuhu la yu'tabaru shi ma kuma ilimin sa kace wai ya sani ko bai sani ba sannan abin yayi to ba za ka izaya da shi ba alqayatul sabi'atu wal arba'un na 47 wa hiya anna man la yu'tabaru ridahu shine wanda ba a izina da yaddan sa ba la yu'tabaru ilmuhu ba a izina da ilimin sa fa kullu insani la yu'tabaru ridahu bi shay'i duk wanda ba a neman yaddan sa da wani ayi wannan abin fa innahu la yu'tabaru ilmuhu li'annahu idza kana la yu'tabaru ridahu idan ba nan ba sai an neman yaddan sa ba ma fasaufa ya kawo sawa'un alima am lam ya'lam zai tabbata abin ya sani ko bai sani ba wa matsalu zalika bi talaqil mar'ati suka yi misalin haka da sakin mace fa ina talaqal mar'ati la yu'tabar ribaha in sakin mace ba ba a tsayawa ana neman yaddanta bihi fala yu'tabaru ilmuha kuma to ta sani ko ba ta sani ba shi ma ba a nema fa talaqa hazawju wa lam ta'lam al mar'a inda ya saki ta ba ta sani ba duk talaqi ba ta san cewa an saki ta ko ba saki ta ba وقع طلاقه ونسك يا أو وعلى هذا حكم فطلقها ثم حاضت ثم بعد الطلاق ثلاث مرات ce inda za ta je sike ta bayan ta yi hailanta ba da talaki talata marata wato sai tsarki guda uku wa hiya lam ta'lam bi talaki bar san cewa an sike ta ba in qalat idatuha to idan ta ya kare dan hala ya sharudu bi ba saboda dama sakin nata ba alibai dinta ba fa la sharudu ilmu da haka ta sani ko sai ba ba ba izina da shi misali a ta zo ya je wani gari kawai kawai ya fi rubuta mata saki sakin bai iso mata ba sai bayan ma wato ta yi wurin haila guda uku kafin wannan sakikan ya zo mata da kawai shi kenan daga lokacin kuma ta gama ita ta an fahimci maganar sa nan ko wa aksu zalika aksu haka kuma kullu man yu'tabaru ridahu duk wanda ake neman wato ya tansa to tabaru ilmuhu to dole sai an ne sai an nemi ilimin sa la'annahu la yumkinu ridahu illa bil ilm saboda ba zai a ce ya yarda da abu ba sani ba misali zalika misali haka law zawwaja ukhtahu biduni ilmiha آه، لم يصح لم يصح النكاح آه، inda wato ya ji ya ya wato aure yar uwarsa ba ba tare da sa ta sani ba lam yasih an-nikah li'annahu shadadu al-dhahab fala budda min ilmiha ya na ku faɗa haka a law zawwaja ukhtahu inda ya je ya aurar in shi waliyinta ne misali yana da yar uwa sai ya je ya aurar da ita ba ta ta sani ba lam yasih an-nikah wala auren bai zartu ba da annahu sharadu ribaha saboda dole sharadi ne sai ta yarda fala budda min ilmi tunda dole sai ta yarda kaga sai ta sani kenan eh su kun san akwai sabani tsakanin wali zai iya aurar da ah, wacce yake wakiltaka a nan da shi mala ya kawo ƴan uwarsa ƴan uwa dai wanda wanda dai sai ya nemi yadda ta amma mukaddara yanzu mahaifi ya je ya aurar da ƴarsa a wannan akwai magana ta malamai akan auren ya zata ko bai zata ba amma magana mafi inganci in ita ce dai daga baya take da dama ta sa a- a- a lalata auren ba wai auren ne bai zata ba saboda ita ma da za ta je ta yi ba tare da izinin sa ba wani shine wani auren ba babu ita ne ka fara babu ita. amma shi ya je auren da ita ta da dama ta zata da auren ko ta ilatarwa domin wata ta zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifina ya mata mahaifina ya ma auren dole ya ma auren dole sai ya ce to kina da zabi ko a bata shi ko kuma a zartar da shi shikenan sai ta ce a shikenan ita ta yarda amma dai saboda dai su san cewa su masa da haƙƙi so wannan shine shine abin da yake akwai eh ba ai ba bukatar yaranta shi kuma wannan auren ne aka ce dama sai ta yarda auren sai ta yarda cewa ta bukatar ta auren eh budurwa ba a- a- a- magana mafi inganci shi mace ce wa iznu hasu matu ha ba izin ta shine istizan mazalla ya ce a mata budurwa eh amma dai shi ma dai wali kuma san yana da yana da bito kuma yana da bito fawa ba wai kawai za ta yi ta kawo mishi kowane gada gada ta bashi ta ce wai za ta aura ba ya dama ya ce a ka- wani to bai yarda da shi ba kawo wani ya dama musamman wajen addini da ɗabi'a Allah ta ya mazala ya ba wali dama man tarbana dina huwa khulqahu yace amma ita ma kuma mace wacce take eh, eh, ta hankalci kanta su galibi eh, wato mutanen da su suna bari su- su su ba da akala ma waliyarsu su auren su auren su ba da suka gada ba ba za da ma izinin su ba To amma mu a yanzu kaga akwai wannan ta tabu zai za ku an Allah ta musu kwakwalwa ba sa yadda na'am
miji da ya auro da mu tsaya nan kuma kara wannan a ga shi da wani lokaci ko eh eh ta misali wanda ya sa na'am kuma ya kasance saƙon sai kuma ya mata to ah, wannan kudiri da ya na sakin da kudiri ko aikawa ko ya zartar eh, misali akwai mace tsakanin ya faɗa a zuciyarsa bai zartar ba amma dai yana jin cewa dai kan influence ne wanci ko ko a ya ba faɗa ya- ko ya ya- ya aika ma wani ce in ka je ka ce mata na sake na sake wanci to am- amma kuma yace kuma na- na sake ta kuma daga tun November mu ce tun tun tun July shi kuma mai sakon na bai zo ba sai Disamba kaga ta gama idda kenan ko eh to da bambanci wanda kake nufi kai ni misali malam sai kasance saƙon bai zo ba yawwa Wanda aka ba- amma an ba da sakon eh, yawwa to misali yanzu idan ya dawo shi mijin na idan ya ce shi wannan sakin yaro I- idan iya ɗaya ya rage masa shikenan kuma
shi kenan a to shikenan ai ai magana kare ba shi yayi ba ai wa- ai so shi saki ba a mushi wasa- wa- wa- wannan warke shi sa ai da shi a- wato shi saki ake son a yi mishi a mishi wani da bai bai haka ta yadda ta yadda da kai zaka zaka zage abinka ba ka zuwa kai kai wani magana wacce take beg magana ko kuma magana wacce take zaka zaka kasa rike abinka in ya riga ya faɗa shi in ka riga ka ka furta mutum ya furta saki abin da ake nema kawai tilas aka masa ba tilas ba in yayi in ya ko yace yana wasa ko ba yana wasa ba kawai da in dai da da radin kansa ya faɗa to ya tabbata jiddu jidduhunna jiddun wa azluhunna jiddun amma misali inda tilas aka masa ko misali ya shiga cikin wato wani yanayi ne na na na- na na fushi shi ma wani sabani na malamai wanda yake wani- ya shiga wani alghazabul had wasu wasu malamai ba su yadda ba sai mun taymiya ne suka yadda cewa akwai akwai wato falaqul qabban shi ne suke cewa to wala ka yi itibari da wannan saboda yanzu ya fita hayyacin sa wasu kuma- su malikiya da sauran malamai suka ce a a zartar da ita kawai ya faɗa ya faɗa sau da inda ya riga ya faɗa ya riga ya faɗa ko ya rubuta kuma da aka yi bakinitin aka gama tun wata biyar bayan ya fiye sakan ba wani ya gata gata kare in in- in bai nuna saboda aka yi to shi kenan ko bai nuna kubura aka yi sai ya haƙura sai ya sake ya sake abu eh sai disamba dan sakon bai zo ba to ai dama shi baya buƙatar ribaha wajen sakin ya azata ko bai zutu ba to tunda riba riba kun ana samun riba ba tare da ilimi ba to shine ibn ibn ibn cewa to kaga shi tunda riba din dole ba zai yi ta ce a cika ce kaji abu abin da baka sani ba to kaga shi ma ilimi ya shiga to tunda yanzu an suke ta tun watanni biyar baya ko shida kan cewa bar sani ba bai da alaka da zato sukin ko rashin zatuwarsa an fahimci maganar shi anan yawwa ta karanta rabbatul uqala ko eh Allah ya kyauta a rika bi a hankali eh a lokaci za a haushi amma dai kabu ce je abinda kuma ta je hankali ta tashi ai suna da ranar su dutsiya je yawwa Muhammad ka tuna min koko ni na tuna ba kaina yawwa a kamar ta dai gashi sai ya tuna wannan kun ce kuna ku a hannaf ne ko hannaf na ce ni kuma khayyab ya bayyana shi isa ibn abi isa al-khayyab yana da laƙuba ne guda uku na ce shi hannab ana ce mishi khayyab ana ce mishi khabbab duka wannan sana'o'i da yayi yayi khayyab mai dinki din yayi hannab sai da himba alkama sannan kuma khabbab khabbab wataƙila ko wasu abubuwa da yake yake wani abu ne da yake sayarwa shi ma dai bai bayyana mun ma menene shi alkhabat din ba khabbabun duka ana faɗa ina ya ta kullum qad alaju duk nayi wannan sayawi duka to na zamu tashi أخبرنا محمد بن المنذر لأني علامة na za mu tashi ko ba gabar wuta ba أخبرنا توشيك أنا لا أغني أخبرنا وقتي أخبرنا والي
أحمد بن يحيى بن زهير
nan kuwa?
دخل يوسف بن موسى فقال وقال ok ta yi ban da wannan حفص نعم kan ta mutum ni kan ban da wannan
حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير mhm بتستا eh قال نعم.
حدثنا يوسف بن موسى القطان eh قال حدثنا حفص القبري الآبدي
gani عن إسماعيل بن سمية
ok wannan shine ban da shi gaskiya kashi wancan ma wancan karan ma ba duk ban ban rubuta ba dai amma dai ka kawo tura muku eh أتى حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير بن توستر قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا حفص الآبري هو الآبري عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك قال العلماء أمناء الرسل ما لم يسوني وتأمنتتون النباوة على عباد الله آه، غ- غباين الله سوني وتولدسك أمانا باين الله كي هنوسوا باين النباوة ma lam yukhalid as-sultana mutaqaddim su cuɗanya da da da malamai ba wa yadkhulu fi dunya suka shiga da su cuɗanya da masu mulki ba wa yadkhulu fi dunya suka shiga lamarin duniya fa idza khalid as-sultana idan suka shiga lamarin duniya eh, lamarin masu mulki wa dakhalu fi dunya suka shiga lamarin duniya wa qad khana rasul sun ha'inci annabawa fa ataziluhum wahdaruhum to ku kiyaye su ku kiyaye su ta wannan sai na duba na ga rijal sanatin insha Allah Wajen- wannan ana maganar gurgun kashi hudu da masu mulki ba haka ake nufi ba amma ana maganar yayin da masu mulki suka zama yan duniya ne baki da ya zama kai kai ma malami idan ka shiga kai ma duniya shi za ku yi ba za wai lahiran za ku yi ba ba kai ba ka za ka tana musu lahiran kun yi ba akwai abin da ka san in ka shiga zai wuya ka iya kawo wani gyaran kirki to kai nesa nesa shi yafi in ka shiga kai kai ma sai ka sai ka girgiza mutuncinka ba bai zama su daga cikin daga cikin malamai masu wa'azi za ku ga suna da damuwa da cewa za su shiga ta harka ta siyasa asali masu wannan magana siyasan kuma ta irin ta demokradiyya irin wannan insha Allah Ah, asali wanda suka fara kawo wannan su ne yan ikhwanul muslimun na Masar za su shiga za a yi kamfen za a yi waye za a yi waye to kuma tunda suka kafa har zuwa yanzu kullum kifaɗe kwana ake musu kwanakin baya ma 2011 2011 ne ko kusa ne tuwa ne ko da 2013 ne yaushe ne ne Morsi ya hau Around that day.
Eh, eh, 2011 lokacin ne nake tsammani da kima aiko kawai 2013 ne ya hau so da ya hau kun ga suka je suka suka suka sayar da suka suka suka- suka suka kama shi suka mishi biyu bulci saboda ita da makadiyan nan kunshi ce ba wai abu ne guda ɗaya ba kunshi ne zai wuya ka je da awanka da kuma addinin ka ka shiga ka ce ba za ka compromise ba za ka samu tana ba shi kansa akwai abubuwa da yana tana da yawa shi mursa akwai wasu abubuwa da ya zako da na lamarin addini sosai wasu abubuwan ma manya sosai gaskiya wanda They compromise.
ai compromise din ma ya zama kamar ma ana an nemi ma bata addini ba kida ya yi abubuwa da yawa na kura Kushmer, but ya da ya yi- akwai abubuwa da aka yi wanda yake mabda ina alwala wal bara da an an an kasara shi da sauransu to wannan kun ga daga baya mai ina yaje kai su yaje kai su an bai iya kawo jarin da yake sai kawo ba sai an musu jin mulki to haka kuma duk a zama da kunshi ya zama kunshi ne na wannan to gaskiya sai dai kan a dan yayin da za a yi amma dai malami ya shiga wannan mu dai har yanzu muna ganin gaskiya bare baya baya in kai mai wa'azi ne malami mai bambanci akwai malami wanda yake shi wanda ya tsaye da kafansa kaga shi mawallafi ne mawatakila shi murabbi ne rabbani ne Ah, wato yara ne ma malama duk a sha'a nahiya ma babu kamar sa ko ire iren sa kadan ne to irin wannan bai kamata ya tsaya yana shiga cikin wani mulkin da ah, asali asali mulkin ma amma gwamnati ake a ciki ba now, in akwai kamiyamiya to sai ya tura wani wani wanda bai kashe ba shi ya shiga kamiyamiya now, shi ya dai baya baya amma wanda ke irin dan wa'azi ne dama yake yi kawai dan ya san dan wani abu ne ba wai wani wani dama malami haka na a zuwa gani ba ya dai san addini wataƙila zai dan iya wa'azi a masallaci ko ya dan ya dan samu ɗan littafi dan ƙarfi haka ya dan karanta amma dai bai zama malami ba ba su kola ba ne eh shi mai irin wa'azi ne wannan ya shiga wannan ba damuwa za a dan amma amma shiga irin wannan galibi kamar da shi su aka ruwaito shiga irin wannan zai sayi bayi ne tunda su dai junanci su za su fasa ba cewa a yi ma- a- addini zalla wato dunanci za a yi zalla ba addini ba za su fasa faɗa wannan maganar ba sannan kuma akwai magana za a zo a zauna da kungiyoyin ɗan jinsi auren jinsi da kungiyoyin mata da kungiyoyin maɗigo da kungiyoyin waye duk sai ka zo ka zauna da wannan mutanen duk ka yi mitin da su mitin kuma har ma ku je ku kunna kofofi in an gama kuma a zo an gama kuma in an ce maka dole sai an gaisa ku gaisa eh to ai haka sai ake ai ba ba ba ba kun shi kenan ba Alhaji, kuma ku zo ku ɗau hoto dole ne ya ta.
ku gaisa da ita shugaban kamar da duk shugabannin mu haka suka yi duk kirkin su haka je aka sarrafa mu su ta makulewa sun yi su su dana sun yi su su su su su wa yake da suna Wanda sai ka yi.
shagari sun yi har ma a su je su dawo suna wani kafafa sun gaisa da da Elizabeth wace ce waye ita so kaga duk wannan sai an samu compromise so irin wannan ku je ku tura waɗanda za su zo sun dai suna da sense of belonging din suna dan wasu abun dan fahimta ta addini ba malamai ba malami kai kai ne aminullahi ta'ala fi ardihi abu ta ce Allah a ban kasa kar ka shiga ciki ka shiga cikin larura irin wannan gaskiya malaman mu da yawa sun suna jan kullum akan wannan saboda haka galibin kun ga wani matashi yana ta zangayin tsiya to dama wannan ba- ko ku cire rai da shi wannan ba za ku ba zai je ko ina ba ba zai je ko ina ba da fa ko sai sun la'anta shi sai sun bata shi sun la'anta shi sun mishi sharri sannan kuma ilimin sa bai je zai je ko ina da ilimin sa ba wannan sun da a lokacin su ana magana ma malamai fa wanda suke su sun ce su su da sun yi alƙawari za su kiyaye addini dan mubaya ai mubaya iri biyu ne akwai mubaya kiyaye addini da kuma mubaya an kuma kiyaye lamarin zamantakewa na rayuwa duk su a- wannan wannan umara na wancan lokaci duk sun yi wannan alƙawarin amma wannan ba kuma yana da kuma in ka ka shiga cikin su ka musu wa'azi ba malamin kuma kaga yana shiga su az- az-zuhuri sun shiga su ash-sha'abi sun shiga cikin su su musu wa'azi su ma ɗauko kuɗin gwamnati ku ce ku ba mu za mu za mu za mu yi investing ba za mu kashe mu ɗaliban ilimi a zuhuri ya yi wannan da ana iya yin wannan ba wai wai haramun ne ba ka- a ce wai malami da ya je ya karbi kuɗin shugaba ba inda aka yi malami ke karbi kuɗin shugaba shi shi ba ya cikin shi ba ya cikin eh, wato ya yi hana su shi ne ya je ya ba kuma sauran mutane ko kuma in ba- ko kuma shi mun ya bayar in ya ba shi tafi kai karba yana bukata in kai gantsani shi kenan amma dan ka karba ko maliki akai ba akhbarna muhammad ibn al-munzir ko ابن سعيد قال حدثني أحمد بن إبراهيم الحدثي قال حدثني إسماعيل بن الحارث قال حدثني محمد بن الحسن المديني وأنا محمد بن الحسن بن زبادة إيه، هذا لولي حدث قال حدثنا أبو العوام فدي بنغاني شبا وسن daga cikin Isra'ilolin nan bangane su ba gaskiya wannan shi ne malamin su kuma wani wani a ba shi wannan wannan wannan Ali ibn Abdullah al-Madini kenan wannan da ibi ne wannan da'if ne Akh- akhbari ne wato kawai shi ya fi banga- ya ya fi ya- ya fi son bangaren tarihi bangaren hadisi ba shi da harbi anna ibrahim wato yana nufin ibrahim ibn adhama sami'a sauta hatifin wa huwa yaqul kusa sufi ne shi ibrahim ibn adhama to wai ya- ya ji wani ringi kusa sun- kusa ringi da suke faɗa eh tarho ne suke yi amma su ji wani mai magana na magana ko su ji lokacin sun ji mai mai magana na magana ɗayan biyu ne galibi galibin sufayen farko wato saboda zazumtar su da ibada sai ubangiji ya musu wani kimshi a zuciya na sai su kira wannan hatif shi ma wato wani ringi ne wani wata waya ce ubangiji kamar ya ya wannan wani sai ce ubangiji ya musu magana amma dai magana ne ba wai baka da baka ba A ba wai kai tsaye ba a ya dai sun samu su wanda kuma ga ubangiji yana yin kimshi daga yama na to wani lokaci kuma sukan ji kuma har magana ma ji wani magana wani ya faɗa magana ba san waye ba kawai sai su ɗauki shirya aka karkatu a cikin su amma Ibrahim bin Adam galibi mutumin kirki ne shi dan Balka ne dan Khura- Khurasani ne mutumin kirki ne yana da maganganu masu kyau yana da kuma sira sira mai kyau kuma shi amintacce ne abin da ke ruwaitowa musamman na hadisai na amintacce ne kawai dai kusan akwai cuɗanyuwa da aka ɗan yi da wasu abubuwa halfiyata na baya tasirin abubuwan aka baro to ana isa musu abubuwa kaga ba da- ba dace ba to shine aka ce wa hu- ya faɗa na ku ya na tsaya huwa ya kulu ya faɗa ya ce min al musarif to ni nawa ya faɗa nawa sai ku ƙara ɗayan nusa ba wannan nusa ba eh wannan wannan babi ne kawai na na babi na arud ne wannan wannan bai da wani eh wa huwa ya kulu ku na ku ibrahim ya ce ibrahim ibn adhawa ma ko bai ce ba ya ce ibrahim bin adam eh ni nawa bai ce ba Mm.
sami a sauti a hati Eh, ya ji magana magana wani mai wani mai tarho ya ya- ya- yana masa magana mai ringi eh da aka yi bari eh ya talib al-ilmi bashir al-wara eh inda ka ce eh min al-munsarih eh wa- wa- wannan abu ne kawai wa- wa- wannan baiti ne eh, na na, na arubi wato eh, gida ne يا طالب العلم باشر الورع وباين اللوم واهجر الشبع ما ضر عبدا كف صحت إرادته أجاع يوما في الله أو شبع ما ضر عبد صحت عزائمه وعزائمته تو لا عزائمه يتي أين من الأرض أين ما سقع ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع يا أيها الناس ما لعالمكم ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرع هكذا يتي ima ima في ماء بحر الملوك هكذا يضاءة نسخة يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع آه إكتو يا طالب العلم يا كما أبو إلمي من مبدي إلمي باشر وراء كاجي كالنقمي تنسيني أنا ما إلى منك كاركا جي كان نسان دويا ميتي ما وباين النوم نعم وباين النوم كما ك- كما ك- ك- كأولا شيء ما بتشي wahajiru shaba'a kuma ka kaurace ma wato yawan goshi ma barra abdan sahat iradatuhu babu abinda wato bai cuta da bawa ba wannan bawa wanda nufin shi ya gyara niyyarsa niyyarsa ta inganta a ja a yawman ya zama ya ya ya waye gari yana yana mai jin yunwa a wata rana illahi inda gami da gami da Allah ne au shaba'a au shaba'a ko ya goshi ma barra abdan bai shi da bawa ba sahat azaimuhu wanda niyoyinsa azimansa suka inganta aina min al-ardi ina ya tsinci ina ya tsinci kanshi a a- a- ina ya tsinci kanshi kanshi a a duniya eh eh azaimatuhu ko azaimuhu eh diga yayi yayi aina min al-ardi aina ma saqa wato duk- a ina ne ya tsinci kanshi a- a a doran kasa a bayan kasa aina ma saqa a ina ne ya fa- ya fadi ya ya- ya- ya- yake rayuwa ya fadi ne a wajen tsandauri ko ya fadi wajen mai laushi ya samu dukiya ko bai samu dukiya ba to mutukar wanda yake ya kyautata niyyarsa to wannan ba ya cutar da shi Eh. Eh, ai shine aina ma waqa ko Eh, al-wuqu al-ardi yabisa إيه أينما سقع حين أينما وقع ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قومي إلا له خضع yace ba za ka samu wato wani mai bautan Allah ran mai bautan Allah ta zama tana da kwaɗayi ba fana ba su ala kaumin har ya zama ya yi nufaci ya tambayi mutane su bashi illa lahum khaba za ka same su shi kuma ya kaskanta gare su kuma ya zama makaskanci in dai kana yana baka to za ka ga shi ya zama madaukaki a kanka shi kuma kai maka makaskaci a kansa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma li alimikum fi bahari ma il muluki me ya sami malamin ku malami da sunan malanta aka je aka same shi fi bahari ma il muluki ya je ya je a cikin tekuna na sarakuna kada kara ya je dinga tsoba baki yana sha kuma ya samu ya sami muda ya je ɗibo kara ya je dinga ya dinga ɗiba ba shi wata bifa mai shine kara'a shekara shi ne shariba bilfami ba sharatan abinda ke magana me zai samu malami ya je kawai yana kamfata daga cikin abinda wato shugaba ke bashi daga cikin kudade na fasadi kuma bai dace ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane an tuzar'u kufa wato ah, shukoki ne yahsuduhul maut wanda mutuwa ta zo ta girba mai girban ku mutuwa ne kullama tsala adi yayin da mutuwan ya zo ya ya tsinkaye ya yi wani tsinkaya da zai zo ya girbe ɗaya daga wasu daga cikin ku wata shekara kuma ya sake dawo ba to duka haka muke dan haka me zai sa malami ya zama aiki suke na zuwa wajen shugaba yana kan fata daga cikin teku na na ruwan wannan ma- wal- mai mulkin kuma yana son kuma ya faɗa gaskiya ba zai yiwu ba wannan ibnu eh, ibnu abdul bar ya kawo shi amma ya dangata ma ibnu abdullahi ibn mubarak so zata kila dai baiti ne ta shahara eh, shi eh, ibnu adhaman ya faɗa ibnu adhaman ya girme ibnu mubarak wataƙila shi nashin shi yake faɗa kuma sauran malamai suka faɗa akhbarana ibn ibn salim na kulci ibn salim ne eh, abdullahi ibn muhammad ibn salim kuma na ku haka yace to bari ni gyara حدثنا الحسين ابن عبد الرحمن الاحتياطي حكى يسأل لك حسين حسن هو حسن ايه آه حسن ليه حسن ابن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا يحيى ابن اليمان العجلي العجلي ده انا كوبا يقرا دون أبو. أوه. عن سفيان الثوري ده سفيان الثوري قال إيه؟ إيه؟ بيتي اه وي على عجلي يعني ده إيه. عن سفيان الثوري ده سفيان الثوري قال يتي العالم طبيب الدين shi malami shi ne likitan zukata likitan addini Tsai- tsai- haka ya faɗa ko za ku ko tabib ko waddir hamuda uddini shi kuma ƙwandala kuɗaɗe da kuke gani daloli su kuma ciwon addini ke da duk inda ka ga daloli na gilla- na- na gilmawa to za su zo su ta addini fa idan tazza tabibu adda'a idan shi wanda yake shi shine likitan addinin ya je ya fuzgo cutar ila nafsi zuwa ga kansa shi likitan fa mata yi dawo ya gaira hoto ya shirye da kuma yana ba wasu wasu magani kuma fa idza ishtazza ko idza ishtarra ko to yayi idza ishtarra din ma yayi ishtarra ai jarra kenan bi quwwa ai jaraba eh akhadha bi quwwa eh zaka ce amma sai ka ce amma an kace jazaba ya bi ya fi idan abin da yake magana cewa shi malami malami likita ne yana gyaran zukata ne babban kuma dama kuma cutar da yake fi shan wahala da ita shine dukiya to idan ya zama shi ma ya je ya shiga cikin wannan cutar to yanzu wa zai ma wasu wa'ancan kuma magani kaga kaga shikenan shi likitan shi ma ya zama babu eh, eh, eh, shi ma zama fashion kenan da haka dai abinda suke magana shine wato lamarin duniya ba a hankali da alabtawal ba ta tafiya da san duniya gaskiya Ah, dole mutum ya ɗan haƙura da abin da Ubangiji zai bashi. Ana sa iya samun wani wanda Ubangiji zai bashi ga talaka ga dukiya, wanda kuma falalan Ubangiji ne. Annabi Sulaiman ma haka an bashi duniya ko an bashi lahira. Amma dai galibin ma- ma- wato annabawa da kuma galibin magada annabawa to kuma suna adawa kuma galibi da kuma su kuma 'yan duniya. Saboda 'yan- ba wai dan su suke adawa da 'yan duniya ba 'yan duniya ke adawa da su. Saboda ɗan duniya bai saka ce zakka. Ah, shugaba bai son ka ce ya adalci ah, saboda shi zalunci yake son ya yi kullum mm, to kullum ya ranka kuma ka ga rigima za ku yi saboda kawai za ka zo da wani sultani na hujja ana cewa Allah ya ce in ga maka kai kaza da haka daji baya saka to sai ya zama da kuma ya saye ka to kaga in ya saye ka ka shikenan yanzu yanzu za ka ga ma kuma shi za ka ke ganin matasa yanzu ba ka ganin girman malamai ba kuma ba wai laifinsu ne baki ne ba rashin- akwai jan hankali inda ake gangama hukunci baki da ta amma dai kuma ba za ka ci laifinsu ne baki ɗaya ba akwai abubuwan da wasu daga cikin malamai suka shiga ciki din da an fita da an haƙura kuma ubangiji a iya- sufyanin sauri ya ya nemi kuɗi ya samu kuma shi kansa a wasu lokuta yake cewa kuma in ba dan waɗannan abubuwan da- wani ya gan shi da 'yan sulallansa yake cewa malam har da ku irin dai izgilancin nan sai laula haza la tamandala bin as-salatin sai in ba dan wannan ba da sun mai da mu hankishi da za su dinga share fuska da shi no, shugabanni mm, saboda haka yau karanta shiga wajen shugabanni yana ƙara malami kwarjini kuma karanta neman duniya kuma yana ƙara sa kuma gaskiyan ka a fahimce ta amma kuma ba kuma yana nuna mutum ya je shiga hali inda su ba kuma ya shiga hali na na baya cin gishi baya cin banja baya cin abin da ba kuma haka wata wata sabuwar bid'a ce suka dauko wa kansu wanda ba su da inda suka samu ta no, mun ja katin sosai yau eh, eh, wancan abin ya dauke mana lokaci baki daya ne, abin da eh, shi afkar, abin da muka da Allah ya bamu dada abin da muka shirya tana yafe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya bukatun mu da alheri Allah ta'ala ya tunku yadda ka sharri Allah ta'ala ta daga daga daga muka addini Allah ta'ala ya bamu nasara a harkokin da'awa da muke yi Allah ta'ala ya mana shiriya Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya mana tawfiki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين.
shukran.
إن شاء الله.